بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله insha Allah kamar yadda muka yi alƙawari za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda har yanzu muna cikin suratul ma'ida insha Allah za mu tashi cikin wannan aya ta ɗari hudu da hamsin da ɗaya da kafaina ala aƙarin بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبقينا على آثارهم عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوريات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوريات وهدى وموعظة للمتقين فالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ وقفينا على آثارهم sai muka bibiyi bayansu sai muka bibiyi ala'atarihim a kan gurarensu ma'ana su annabawan bayansu sai muka biyo da da isa ne maryama da annabi isa ɗan maryam musaddiqan lima bayyana yadai shi annabi isa yana mai gaskatar dawa ga abin da yake na gabanin shi min at-taurati na daga littafin at-taura in yanzu sai gaskatar da duk abin da yake cikin at-taura wa atainahu Allah ya ce ku muka bashi annabi isa al-injila littafin injila فيه هدى أتكل التافل الجيلة أكوي شريعة من الضلالة لجبتا ونور لكم أكوي حكي منا بيان للأحكام بيان لحكم تيا دبندما ومصدقا لما بين يديه sannan kuma shi ma littafin da shi kamar yadda annabi isa ya zama yana mai gaskata abin da yake gabanin shi to kar a ga an maimaita can zantan annabi isa ne yake nan kuma littafin da shi to shi ma musaddiqan lima bayna yadayhi ne mai gaskatar da wani na ga abin da yake gabanin shi min at-taura ta daga littafin at-taura ma'ana abubuwan da yake cikin ta na hukuntayya to littafin da shi sai zai gaskatar da ita wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin Allah ya ce kuma sannan a cikin dai littafin Injila ya shi littafin Injila ya zama to hudan shari'a ne wa mau'izatan lil muttaqin kuma wa'azi ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وفيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله تبارك وتعالى يكي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه للين ما أبو تال جيلا في حكمتي كان الله من أمر ليوانا ما أبو تال جيلا للين في حكمتي بما أنزل الله فيه da abin da Allah ya saukar da a cikin shi na daga hukumtayya ومن لم يحكم بما أنزل الله الله يجب duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar da wa ulaika humul fasiqun to tanan ka waɗannan sune waɗanda suke fasikai masu tsara daga bin Allah وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا ومحيمنا عليه فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون to Allah tabaraka wa ta'ala bayan yin magana akan Annabi Musa da littafin shi da Annabi Isa da littafin shi ma'ana wannan at-Taura wannan Injila kuma sai Allah yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa anzalna ilayka al-kitaba ko mun sabkar da littafi zuwa gare ka ma'ana al-Qur'ani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi mun saukar da shi ne da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi ma alqur'ani yana ne gaskatar da wane ga abin da yake na gabanin shi min alkitabi na daga littattafai alkitabi nan ma'ana ana nufin kutub kenan shi dukkan littattafan ba kida alqur'ani shi ne zai zama to mai gaskatar da su wa muhaiminan alaihi kuma alqur'ani shi shi ne mai shaida akan dukkan littattafai na Allah sai yasa yake wal kitabu bi ma'anal kutub anan alkitab ana nufin littattafai duka don haka kamar yadda al'umma manzon Allah sallallahu za ta yi shaida akan al'ummomi haka shi ma alqur'ani yake shaida akan littattafai kowanne sannan a tabbatar da ingancin shi sai Allah ya ce fa hukum bainahum don haka ya rasulullah kai hukunci tsakanin su ma'ana baina ahlil kitab shi ma abu talib idza tarafa'u ilayka idan suka dauka wani hukunci ko ƙara zuwa gare ka to kai hukunci a kansu to dama mun karanta wancan aya ta baya wadda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi akan cewa idan suka zo shari'a a wurin sha'anin kitabi ko dai ya musu hukunci ko kuma ya kauda kai sai aka ce amma aya da take fahkum bayyana bima anzala Allah ta shafe wancan hukunci to wannan ita ce aya sai Allah ya ce fahkum bayyana dan haka kenan Allah ya wajabta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zabi aka bashi ba yanzu ko da sha'anin kitabi suka zo to yayi hukunci akan su da kuma wanda zai yi halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ma sha Allah duka in suka zo wurin mu yin shari'a to sai mun yi hukunci akan su balle in suka zo a cikin su akwai wani musulmi to nan ne kuma ya zama aujab wajibi ne dole dole ya amsa shari'a ita to hakan bayanan bi ma anzalallahu to kai hukunci tsakanin su da abinda Allah ya saukar da ma'ana ilaika zuwa gare ka wala tattabi ahwa'ahum kuma karkabi son zuciyarsu ma'ana abubuwan da suke so na son zuciyarsu karkabi shi amma ja aka min alhaqi ma'ana adilan kana ne karkada amma ja aka min alhaqi daga abin da ya zo maka na daga gaskiya ma'ana wannan ana faɗin magana saboda manzon Allah sun shi ake ba sako kuma shi ne Allah yake magana da shi to wani abu wanda yake ya shafe shi ko kuma ya shafi al'umma shi ma sai a dinga ce mishi kai ko kar kai kaza ko kai kaza amma akwai abubuwa da yawa wanda Allah yake faɗi ce ya ce manzo Allah kar ka kaza an sun ce a dama manzo Allah ba zai wani abu ba amma in aka ce mishi kai yayi kamar an ce ne mu kan mu al'umman shi kenan duk wani wanda yake ya bi tafarkin manzon Allah a matsayin shi na shugaba zai shari'a ko wani abu to kar ya rage son zuciyar waɗanda suka zo shari'a ko ahlul kitabin ne ko ba su ba to Allah ya ce wala tattabi ahwa mu karkabi son zuciyansu amma ja aka mana adilan kana mai karkata amma ja aka gani da abin da ya zo maka min alhaqqi na daga gaskiya daga wurin Allah li kullin Allah ya ce kuma ga kowa ja'alna minkum mun sanya daga cikin ku kowa mun sa mishi ayyuhal umam ya kuma al'ummomi mun sa mishi shari'atan wa min hada ma'ana mun sa mishi shari'a wanda yake aiki da ita wa min hada da kuma tafarki ma'ana tariqan wadihan hanya wadda take bayyanan nasu dini a cikin addini ya mushuna alaihi wanda suke tafiya a kanta walau sha Allah Allah ce kuma da Allah ya so da ja'alakum ummatan wahida to da Allah ya sa ku kun zama to al'umma ce guda ma'ana ala shari'atin wahidatin akan shari'a guda walakin yabluwakum bar dai Allah farraqakum firakan ya raba ku jama'a jama'a yabluwakum dan ya jarrabe ku فيما آتاكم cikin abin da ya ba ku min ash-shara'i' al-mukhtalifati na daga shari'o'i wanda suke abin bambantawa yanzura mubi'a dan Allah ya duba zuwa wanda yake mai biyayya minkum daga cikin ku wal asi kuma ya ga wanda zai saba shi yasa Allah ya saba abubuwan daban-daban da yanga yanda za ku bai kashi guda ba fastadqul khairat dan haka ku yi gayan abubuwa na alkhairi ma'ana sari'u ilaiha yi gaugawa zuwa gare ta ayyukan alkhairi to gauga ake a tafi zuwa gare su ko da yaushe mutum ya je na ra'ayin yin aikin alkhairi daga ya faɗo mishi to sai ake gaugawa ya mishi dinga ma'anar ragwanci ya zo mishi ko kuma shaidan ya hana mishi yawwa su ake aiwatar fastadqul khairat ila Allah marshidukum Allah ya ce kuma zuwa ga Allah ne marshidukum makoman ku jami'an ku duka baki da ma'ana bil ba'ath ta hanyar taro ku da za a yi bayan mutuwa to ga Allah ne za ku koma ku duka baki da fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna sassaɓawa a cikin shi ma'ana min amrin dini na daga al'amarin addini wa yusi kullum minkum bi amali kuma sai Allah ya saka ma kowa daga cikin ku da aikin shi dan haka sai duk irin abubuwan da ake rarraba da wasu abubuwa ana to mu sani ne Allah ya ce matattaran mu dukkan mu zuwa gare shi kenan kowa ya kokari ya aikin kirki kuma sassaɓa ba ta zama matsala kamar da zamu karanta cikin kissa mu gani sassaɓawa ta abubuwan da ake nufi da ita Allah da kanshi yake da ya ga dama da zai ma al'umma guda amma shi da kanshi ne ya rarraba mu kenan akwai rarraba wadda take abin zari akwai kuma rarraba wadda take mai kyau kamar yadda za mu yi da haka mu yi kokari mu nisanci wadda take abin zargin wadda wadda Allah ya ce mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko ku dukan ku da igiya Allah kar ku rarraba to wannan kuma wanda Allah ya rarraba inda Allah su san da kanshi ma yake istilafu ummati rahmatu wannan karta zai mana matsala kowa ya tsaya akan matsayin shi Allah ya ga cewa zai tattara mu kuma zai saka ma kowa akan aikin shi to akwai san karandiz
من الله تبارك وتعالى lalle ne Allah mai girma da ɗaukaka هو الملك الحق shi ne sarki wanda yake gaskiya ko mai gaskiya وهو المتصرف في خلقه kuma Allah shi ne wanda yake yin tasarrufi yana yin tasrifi afan a cikin halittun shi ma'ana yana sarrafa su yadda ya ga dama فله أن يجري حكما don haka Allah ya samu damar ya ya gudanar da wani hukunci في مدة من الزمن a cikin wani wani tsawon lokaci na zamani ثم يأتي ذلك الحكم kuma shi ke nan sai ya karar da wannan hukunci Allah yana da ikon yi haka ويأتي بحكم آخر sai ya zo kuma da wani hukuncin na daban ليس في هذا ارتباط على الأتباع wannan babu wani abu na bujirarwa akan Allah mai girma da ɗaukaka yana da ƴancin hakan babu wanda zai ce mishi me yasa ka haka أرسل الأنبياء كلهم Allah ya aiko annabawa dukkansu اتفقوا على العقيدة dukkansu sun haɗu akan aqida babu wani sabani وهي وحدانية الأتباع ita ce kwaɗayan sawan Allah mai girma da ɗaukaka وتعظيم الحالة shi ya sa wani su basu yarda a ce a fa'i kawai dai sai a aqida ne ko kenan ko sai yarda ma an ce aqida ma'ana ana nufin mafahimul aqida gane wani ba amma aqida ɗaya ce kawai ɗaya ne Allah amma aka ce aka to banda ɗayan ta Allah ne ke da kai ita kaɗai ce aqida kenan ko da an ce aqida ma'ana ana nufin hanyar gane kan kawai tana yawa ka ga hanyar gane wai ta bambanta a wajen mutane amma dai aqida ita ɗaya ce kawai ɗaya ne Allah Mhm.
وتعظيم الخالق to banda haduwa da da dukkan annabawa sai akan tsayantaka Allah kuma sun hadu akan girmama mahalicci Allah والشفقة على الخلق haka ne sun hadu akan tausaya ma halittu to babu annabawa babu wata shari'a babu wani tashi wanda ya saba ma duka wannan a tsayanta Allah a girmama Allah ya zama to shi kadai za a bauta ma sannan a yi tausayi zuwa halittu duka iyaye makwabta da su duka wannan shari'a da annabawa sun yi dace akan كلهم اتفقوا على هذا su dukansu sun dace sun hadu akan wannan بأن الله عهد إلى الأنبياء saboda Allah ya yi alkawari zuwa annabawa أن أقيموا الدين da yake musu ku tsaye da addini ولا تتفرقوا فيه kar ku rarrabu a cikin shi والتفرقة هنالك to can rabuwan da ake nufi a can التفرق في العقائد ana nufin rarraba cikin aƙidodi nan Allah ya yi ya yi ya yi ya ce wala ta tafarraku fi ma'ana aƙida guda ce kawai kar ku rarraba وافترقت اليهود على 71 فرقة to yahudawa kaga kenan za a bada misalin rarrabuwar irin wanda Allah da su shi yake istarafat kamar da Allah hadisi kuma ya bari istarafat da yahudi yahuda sun rarrabu ala ihda wa sab'ina firqat akan jama'a jama'a ma'ana group group har 71 كلهم في النار dukkan su ɗan wuta ne wannan yahuda wannan jama'a jama'a وافترقت النصارى على 72 فرقة su kuma kiristoci sun rarraba akan rarrabuwa group group 72 كلها في النار dukkan su a cikin wuta take wal iyadu billah وستفترق أمتي على 73 فرقة annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma sada sannu al'umma ta za ta rarraba akan da firka firka jama'a jama'a daban 73 كلها في النار annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan su kuma yan wuta ne إلا واحدة sai guda ɗaya tak ما أنا عليه وأصحابي wanda ni nake a kanta da kuma sahabbaina Allah sa mu cikin su
أي الذين هم على أهل السنة والجماعة ma'ana wai su wa'annan wa'anda ke kan sunna da kuma jama'a wanda suke bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan malamai wanda suke gano sunnar su gaya ma mutane ahlus sunna wal jama'a ba ma abin a tarihi ko mutum ya ce shi ahlus sunna ne ya fidda jama'an nan so bata bata kare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daruriyun ne a wajen mu dan mu gane alqur'ani to su ma shugabanni na addini darurai ne a wajen mu dan mu gane sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka abin a tarihi ke tafiya
يد الله مع الجماعة dama Allah ya ce hannun Allah yana tare da jama'a ko kuma taimakon Allah yana tare da jama'a
واتفرقت to shi rabuwan nan المراد هنالك abinda ake nufi a can هو التفرق في العقائد shine rarrabuwa a cikin aƙidodi shine aka hana kawai ya kamata ku zamanto aƙida guda أما الاختلاف في الفروع amma saɓani a cikin abubuwa na reshe ba wai abu wanda yake na asali ba an taho akan reshe reshe a dan samu su saɓani ba abu wanda yake na asali ba فقد ورد فيه a wannan ai labari ya zo a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اختلاف أمتي رحمة sassaɓawan al'ummata saɓanin al'ummata wannan jin kai ne ma'ana a ce mazhaba kaza ta ce kaza kuma wata mazhaba ta ce kaza ko imamu maliki ya ce kaza ko malam wani ya ce kaza ko sahabi wani ya ce kaza sahabi wani ya ce kaza annabi ya ce wannan rahama ne amma ba a taɓa ganin a sassaɓa ba annaba ko na ba a ce Allah ba ɗaya bane ko bai kamata ba a yi sallah wasu abubuwa da wanda suke na usul wannan babu Allah ya hana mu mai rarraba a kansu amma dan a samu su sabanin ganewa wajen malamai annabi ya ce wannan shin kai ne in wani malami ya faɗi wani abin da yake mai nauyi kaga kenan in aka samu wani malami da shi ma kokarin ne ba ra'ayin shi bane amma ya gano wani abin da yake mai sauri kenan abin ya zama sauki a wajen bayan Allah maimakon su yi wancan aikin mai tsanani sai su ɗauki wannan mai sauki yawwa أنه من قلد عالما saboda duk wanda ya yi rataya ma'ana ya yi koyi da wani malami بقي الله سالما to shi kuma zai gamu da Allah lamin lafiya to kun ga wannan shi ne babban abin da ya kamata mu yi tunda mu ba mujtahidai bane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su kowanne mujtahidi ne sannan daga cikin tabi'ai ma da wasu tabi'an tabi'ai ma an samu inda Allah ya ba su wannan matsayin kamar ahlul mazahib da sauransu amma mu sauran to mu dukkan mu muqallidai ne ma'ana riko muke yi mun rataye ne da wani babban bawan Allah wanda zai gaya mana me ayoyi suke nufi da ko menene hadisi suke ne cikin abin da ya rikita ba abin da yake wadahi ba akwai abin da yake wadahi aya da alqur'ani da hadisi sun faɗi shi wannan babu wani iskal a cikin shi amma akwai abin da dole sai an yi tambaya ko sai an yi nutso cikin ayoyin da hadisi to mu ba mu kai wannan matsayin ba akwai wanda suke yin shi mu sai mu zaman to mu kalle shi yasa shi yace duk wanda kalle da alim ya rataye da wani malamin ma'ana babban malamin yake nufi manya na duniya to wannan laqiya Allah saliman zai gamu da Allah lamun lafiya
استكمل الله الشرائع بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya cike dukkan shari'o'i da shari'a annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi وختم الكتاب بكتاب kutuba kenan وختم الكتب kuma Allah ya ya cike dukkan littattafai بكتابه العزيز da littafin shi ne mabwayi ma'ana alqur'ani الذي سماه محيمنا على جميع الكتب wanda Allah ya ambace shi ma cewa shine mai shaida akan dukkan littattafai alqur'ani shi yake shaida ya yi shaida akan littafi sai ya samu inganci to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a shi sai ta cike shari'o'i kuma littafin da annabi ya zo da shi shine ya cike littattafai har ma shine mai musu tashe ne musu shaida ya ingantar da su بعد ما كانت كتب آدم bayan da littattafan annabi Adam كلمات ta فقط zamanto kalmomi ne kawai kalmomi ne Allah da kanshi ma ya faɗi haka فتلقى آدم من ربه كلمات kalimati Allah yake annabi Adam ya samu daga ubangijin shi kalimomi
وكتب إبراهيم كلمات su ma littattafan annabi Ibrahim kalimomi ne وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات Allah yake ka tuna yayin da ubangi- eh, eh, eh, ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabe shi da wayansu kalimomi وكتب موسى صحفا فقط littattafan annabi Musa su ma takardu ne kawai صحف إبراهيم وموسى kamar yadda Allah da kanshi yake takardun annabi Ibrahim da kuma annabi Musa kaga kenan su littattafan su duka ga irin matsayin su ba su kai matsayin ma alqur'ani ba
هذا كتاب مهيمن على جميع الكتب amma shi wannan alqur'ani littafi ne mai shaida akan dukkan littattafai فكما أن كتابه أفضل الكتب السماوية kamar yadda littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto shine mafificin dukkan littattafai na sama wanda suka sauko daga sama ودينه أفضل الأديان kamar yadda di- addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafificin dukkan addinai وأمته خير أمته kamar yadda al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificin al'umma وهو أفضل جميع الأنبياء باتفاق to haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin dukkan annabawa tare da haduwan kai babu wani sabani annabi ya fi dukkan annabawa وكلهم بشر أمته بمحمد صلى الله عليه وسلم kuma kowanne daga cikin annabawa nan yayi albishir ga al'umma shi da zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam آخرهم عيسى na karshen su ne wanda ya bada albishir ga al'umma shi game da annabi shine annabi Isa ومبشرا برسول lokacin da annabi Isa yake kuma ina ba ku albishir da wani manzo ya ci wanda zai zo min ba'di bayana ismuhu Ahmad sunan shi Ahmad sallallahu alaihi wasallam لم يسمه بأحمد Shai yake to amma fa mu ne alqur'ani ya gaya mana haka nan saboda larabci ne amma su a littafin su annabi Isa bai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Ahmad ba Ahmad bai ce لأن لغتهم ليست عربية Arabiyyar saboda harshen su ba larabci bane ولكن قال amma abinda annabi Isa yake أفضل لكم أن أذهب eh afdalu lakum أفضل لكم abin da yafi gare ku أن أذهب أنا shine ni in tafi أذهب إلى أبي ana azhabu ila abi ni in tafi zuwa shugabana في لغة الإنجيل a cikin lugar linjila الأب in aka ce al'abu السيد shugaba ake nufi ba uba ba ma'ana lokacin da zai rasu yake gaya ma mutanen shi أرجع إلى أبي zan koma zuwa shugabana أفضل لكم shi ya fi gare ku ويأتيكم البار قليل amma albaru qalib sai zo muku ma'ana manzon Allah sai sun shine albaru qalib shi ake nufi da haka na a cikin shi da ذوق الحق ma'ana wani ruhi na gaskiya ko ruhi na Allah الباب قليل shi albaru qalib din nan في لغتهم a cikin lugar su معناه محمد ana nufi abin yabo ga mutanen farko da na ƙarshe shine annabi Muhammad أو أحمد ko kuma Ahmad wanda yake ya kai matuƙa wajen yabo ya fi kowa yabo
قال
eh kaga kenan kamar yadda can kasa yace qala iyad alqali iyad da kanshi cikin littafin shi a shafa ya faɗi wannan yace min asma'i yana da cikin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kutubi a cikin littattafai ruhul haqq yace ana ce mishi ruhul haqq wa huwa ma'ana albarak qalil fil injil shine ma'anan da aka ce ma annabi albarak qalil a cikin injila to kaga wannan bayanin da shi ya kawo shi ma alqali iyad ya kawo shi na'am وقال kuma hannu annabi Isa yace ma mutanen shi إذا جاء idan annabi Muhammad ya zo سيصدقني zai gaskatar da ni ya ya faɗi cewa ni gaskiya nake akan gaskiya nake كما أني أصدقه kamar yadda ni ma kuma nake gaskatar da shi cewa akan gaskiya yake وذكر في آية sai ya- ya ambato a cikin wata aya هو إذا إذا أتى
ma'ana cewa idan ya zo لا يقول إلا ما قال الله له ba zai faɗi ba sai abin da Allah ya ce mishi ولا يفعل إلا ما قال الله له sannan ba zai aikata komai ba sai abin da Allah ya gaya mishi ولو أدركته annabi Isa yake kuma da na riske shi da na tarro annabi Muhammad فاستحق أن أغبط له نغله da ya cancanci in kulle mishi takalmin shi وأمسك له قدمه kuma in shafe mishi tafin kafar shi
ما جاء مخلوق بعد عيسى to shi sa shi ne ce babu wani mahaluki wani abin halitta da ya zo bayan ba da isa bayan annabi isa أشد قدرا wanda kuma ya fi girma من عيسى daga annabi isa في هذه المرتبة da wannan martabai إلا محمد sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ma'ana tun daga annabi isa bayan shi ba a taɓa samun mutum mai darajar shi wanda ta kai irin wannan martaba har zuwa lokacin da annabi muhammad ya shi kuma annabi ba ma annabi isa ba ya fi kowa da kowa eh ai shi dama yana daga cikin manya-manyan manzanni ko da azumi na rasul guda biyar kin wanda da- eh wanda manzon Allah yana cikin su kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duka sauran annaba sune annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da kuma shi annabi Isa alaihi salam to shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am وأنكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ahkum bainahum bima anzalallahu sannan kuma ka yi hukunci bainahum tsakanin su bima anzalallahu da abinda Allah ya sabkar da wala tattabi ahwa'ahum kuma karkabi abubuwan son zuciyarsu kaga Allah dai yana ta maimaita wannan wa hadarhum sannan kuma kai kai hankali da su ka kiyaye su an yaftinuka ma'ana da Allah ya fino ka dan karfi jarrabe ka kasar kalance ka ma'ana su katar da kai an ba'ad ma anzala Allah ilayka gani da shashan abinda Allah ya saukar da zuwa gare ka da haka karka ji abubuwan son zuciya su kuma ka yi hankali sosai mutane ne wanda suke makirai kasi wani abin da zai zama to fitina ne gare ka ma'ana su katar da kai an ba'ad ma anzala Allah ilayka gani da shashan abinda Allah ya saukar da zuwa gare ka fa in tawallau Allah ya ce to idan suka kau da kai an hukumil munazzali akan hukuncin da aka saukar da shi da ka gaya musu ya suka kau da kai suka ki aiki da wannan hukuncin wanda Allah ya saukar da wa aradu ghayrahu kuma suka yi nihin wani shi kamar da muka yi ta faɗin misalai daban-daban to Allah ya ce fa alam ka sani ya rasulullah annama yuridu Allah lalle ne Allah yana nufin yana so an yusibahum bi ba'd dhunubihim cewa ya same su da wani abu wanda yake na azaba tun a nan duniya bi ba'adu zunubihim sababin shashin zunuban su wanda suka zo da ita yana daga cikin zunuban da suka zo da ita a nan kau da kan da suka yi daga kai suka ki aiki da hukuncin da Allah ya saukar da shi kuma Allah zai saka musu akan dukkan kuma laifukan nasu ba ba'adu ha ba dukkan tama fil akhirati a cikin lahira wa inna kaseeran minan nasi Allah yake kuma lalle ne da yawa daga cikin mutane la fasiqun wallahi fasikai ne wanda suke masu fita ne daga bin Allah tabaraka wa ta'ala أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa afa hukmal jahiliyyati yabghuna yanzu shin hukuncin jahiliya ne zamanin da addini bai zo ba hukunci irin wancan na zamanin jahiliya yabghuna suke nema na irin abin da ake wanda ana ganin gaskiya sai a danne ta a ki faɗi ko a dinga lallashi wanda ya lake a ki fitowa tsinki da a ga mai gaskiya to wannan kamar tambaya ne na inkari na musu Allah yake nan da ya kamata musu yi hakan sai Allah yake wa man ahsanu min Allah hukman kuma wane ne mafi kyawun hukunci daga Allah wane ne yake Allah iya yin hukunci ma'ana la ahada babu wani guda amma wannan sanin haka da qaumin yuqinun ga mutane ne waɗanda suka sakankance game da Allah ma'ana suna da imani na yaqini game da Allah tabaraka wa ta'ala an ambace su da wannan an batsaye an kebance su da an batsaye saboda su ne masu lura cikin wannan sha'ani
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن كوكا بعد السياق لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كركرك يهودا da kuma kiristoci a matsayin masoya wanda za su yi abuta da su suna soyayya da su ba'aduhum ai shashin su auliya ba'adun masoyan shashi ne littihadihim fil kufri saboda haduwan kai da sai a cikin kafirci sai Allah ya sake fadi ce man yatawallahum minkum dan haka duk wanda ya soyayya da su soyayya ta musamman ta abuta ta, ta kulaci daga cikin su yayi irin wannan soyayya tare da su fa innahu min to shi ma daga cikin su ya zama dan cikin su inna Allah lalle ne Allah la yahdi al-qawma zalimin bayya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimi kamar yadda wannan magana ne Allah yake yake magana ga dukkan musulman da kaji da yake ya ayyuhan ladina amanu to amma kamar yadda sai yake yake ana nufin hadda munafiqin ne aka sa ana tunda asalin sauka aya dalilin wani munafiki ne wanda shugaban munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salim shine yace ai shi da ya iya rubuwa ga da Yahudawa akwai shi yana da aminai da da da abokai a cikin su kuma bai kamata bai bar su saboda rayuwa yau da gobe tana wani abun musiba ya same mu ko wani fari ko wani abu ko mu bukace su da haka sai to shine Allah zai mishi raddi a san gaba Allah ya nuna mishi arziki nashi ne da komai kuma ya sai ya wadatar da manzon Allah da komai da komai to shi yasa Allah ya yi wannan amana ya kun da ko ba da gaskiya kar ku riki Yahudawa da Nasaru a matsayin abakai waɗanda kuke son su masoya ba'aduhum awliya ba shafin su masoyan shafi ne tsakanin su suna son junan su saboda sun hada akan kafirci wa man yatawallahum minkum kuma duk wanda ya so su soyayya ta musamman daga cikin ku فإنه يثبت شما ينال إن الله لا يحب القوم الظالمين للي ألا بيا شريد متاني وإن سيء الظالمين
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
wato kaga Allah sai kawo magana ma wanda mai ruba akan to shine Allah tabaraka ta'ala ce fa taral ladina fi qulubihim marad wa kana ganin waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya zuciya su ba lafiya ma'ana suna da ramuni na i'tiqadi kamar munafiqai kenan musamman wanda yake shugaban nasu shine Abdullah bin Ubay sallu wanda yake al-munafiq Allah ya ce to kana ganin waɗannan wanda a cikin zukatansu akwai cuta suna da cutar zuciya kamar shi Abdullah bin Ubay sallu yusari'una fihim suna yin gaugawa a cikin su ma'ana waɗannan Yahudu da Nasara da Allah ya kai amsa da su to su waɗannan munafikai da su Abdullah bin Ubay suna gaggawa fihim ma'ana a cikin wala da cikin soyayya ta su yaquluna suna fada wai suna gabatar da hanzarin su in aka gan suna hulɗa da su sai suna cewa sha muna jin tsoro ne an tusiba na da'iratu cewa kar wata musiba ta same mu wanda take zauwa akan zamani abubuwa suna zauwa min jarbin na daga wani abu na fari au galabatin ko wani abin da zai rishaye mu wala yusimu amru muhammadin kuma al'amarin annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya cika ba to sai ta kai ma ko da awo ma muka zo sai ka hana mana awo shi yasa nake hulɗa da su nake da aminai da da wani a cikin su shi abdullahi bin ubay al-munafiq sai Allah ya mishi rabbi ya to fa asallahu ai Allah ya kusa an yi a ce bil fathi ya zo da fatahi ma'ana ya zo da taimako ga annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi izhari dinihi ta hanyar bayyana addinin shi aw amr min indihi kuma Allah ya isa ya kawo al'amari wanda yake daga wurin shi bi haqqi sitr lil munafiqin ta hanyar kega sitran munafikai ma'ana ya tona musu asiri waftu zahihim da kuma kumyatar da su wannan Allah ya isa ya haka wa yusbihu haysu wayi gari su munafikan nan alama a sarru akan abin da suka koye shi an fusayin cikin zukatansu mina shakki na daga kokonto da kuma soyayyar da suke ma kakare sai su waye gari na da da suna masu nadama a kawai suna ta dama ba su yi ba
يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهاد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
فالله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا kuma waɗanda suka ba da gaskiya suna faɗa ma'ana shashen su yana gaya ma shashen mumine ne suke tsira tsakanin su in suna gaya ma wasu ma'ana idza fitika sitruhum idan aka keta asirin munafikan Allah ya bayyana asirin su sai mumine suka gane su sai suke ma suke hira tsakanin su ta'azzuban ta mamaki wa in su mumine suna ce ma wasu mumine a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim yanzu waɗannan su ne waɗannan waɗanda suka dinga yin rantsuwa da Allah suka kai matukan kokarin su wajen rantsuwa su ma'ana suka dinga yin rantsuwa irin sun kai matukan kokari wajen rantsuwa rantsuwa da suka dinga yi innahum lama'akum lalle da cewa su suna tare da ku ashe haka ne sai yanzu muka gane gaskiya da Allah zai na mana yanzu waɗannan su ne waɗanda munafikai ashe munafikai ne da kuma suka yi tsayin rantsuwa cewa suna tare da ku fiddini a cikin addini sai Allah tabaraka wa ta'ala yake habibat a'maluhum to aikin su duka ta rushe ma'ana ta ɓaci dukkan aikin su wanda suke mara garta da suka yi ya ɓaci fa asbahu sai suka waye gari ma'ana suka zamanto khasirina masu hasara ta fafi a nan duniya ta hanyar kunyata da Allah zai kunyatar da su wa fil akhirati a cikin lahira kuma bil iqabi ta kan hanyar azaba da zai musu
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن دكوك بارك السياح من يرتد منكم عن دينه دك وندا ya yi ridda daga cikinku ma'ana ya komo minkum daga cikinku an dini game da addinin shi yana cikin mutunci sai komo daga shi ilal kufri zuwa kafirci wa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin to sa da sannan Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wanda Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son Allah to wannan kuma an ce ikhbaru bima alima Allah ta'ala wa huwa labari ne Allah yake bada game da wani abin da Allah ya san sai ya abu cewa waɗansu mutane za su yi ridda su tafsa da bikin musulunci ba a da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu ka jama'a da yawa wanda sun yi ridda bayan rasuwan annabi to shine Allah yake ya koyar da kuka fara gaskiya ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda daga cikin ku game da addinin shi ya komo daga addinin shi zuwa kafirci to sauka ya ake Allah bi qawli to Allah sallallahu alaihi Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wanda yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son shi har ma aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hum qaumu hada sune mutanen wannan ba Allah ya nuna Abi Musa al-Ash'ari idan sai an yi maganganu kuma da yawa wani wuri an ce mutanen Salman al-Farisi wani wuri an ce mutanen Yaman ala ayi halin ne duka wannan a wurare daban-daban Annabi ya musu yabo har wani wuri Annabi ya imani ma na Yaman yana faɗin da maganganu kamar da zamu ga a cikin kissa to amma shi anan imamu suwidi ya ce ya ce wannan kin na wajen abu musul ash'ari ne ya kawo manzo Allah ya nuna abu musul ash'ari wanda rabbin maka yana daga cikin manyan sahabba annabi kuma yana da tarihi babba kuma aqida wanda ake faɗi ma ta tauhidi wanda take tatattan nan mai kyau ita ma ana dangana ta zuwa gare shi ga wannan shi da wanda manzo Allah kuma ya akan shi ga kuma labarin shari'a da muka bada wajen karatun shi na alqur'ani irin yaban da annabi ya gane da muryar shi da irin karatun shi yake iya wanda har manyan sahabbai ke kirawo shi da karanta musu alqur'ani kamar dai ba qur'ani da suka saba amma dalilin shi ya karanta da yake yi irin musu za su fi kuka kuma su wa'azi to wannan annabi ya so mutanen shi a shirye shi ne za su zo ko da wasu ne rinda to mutanen ko wasu mutanen shi wanda Allah zai kama annabi wanda suna son Allah eh Allah yana son su ma suna son shi adillatin Allah ce su kuma za su zamanto masu tausayi ne nan ba masu kaskantar da ba ake ne ko masu a masu tausayi ne alal mu'minin akan mu'minin sannan kuma a izzatin masu tsanani ne alal kafirin akan kafirai haka halin da yake suka so yujahiduna fi sabilillah kuma za su dinga yin jihadi suna yin yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah wala ya hafu na laumata la'in ko ba sa jin tsoron zargin wani mai zargi kamar yadda munafikai a ke jin tsoron zargin kafin su waɗannan idan suka zo waɗansu masu irin imani ne ko suna ba su jin tsoron kowa da alika fadlullah Allah yake to wannan baiwa ce ta Allah fadala ce ta Allah yutihi man yasha yana bada ta ga wanda ya so wallahu wasi'un alim kuma Allah mai yalwan fadala ne kyautan shi tana da fadi alimun kuma masani ne liman huwa ahlu wane ne ya tantance wannan fadalar tashi to shine za mu ga kissa wadda suke magana akan wannan to yace sai yace hakika akwai wanda suka yi ridda a cikin farko na fari wajen wajen firka wajen goma sha ɗaya ma'ana gurgurgu wajen goma sha ɗaya suka yi ridda suka fita daga musulunci wal iyadu billah firka guda uku su sun yi dani ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fitar da addini wal iyad billah daga cikin su akwai al-aswad al-ansi shi yayi dani a kasan yaman kuma ya samu rinjaye a kan yaman kin hatta kharaja ma'ad bin jabal har sai da ta kai ya fitar da ma'az dan jabal sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne shugaba a can wanda manzan Allah sun salam shi ne amir wanda manzan Allah ya naɗa to wannan shaidanin nan sai da ta kai shi al'aswad da musikin nan wanda ya rinda a kan yaman sai da ta kai har ya samu rinjaye har ta kai ya fitar da ma'azu da jabal wanda shi ne sarki wakilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai daular da sai fadi to ko ina akwai wakilai wanda manzan Allah ke naɗa su ne shugabanni a sham a wurare da kewa na'am أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مغازي to da manzo Allah sai kun ji wannan labarin ga irin tawayan da ya samu a can wani yayi ridda har ya samu rinjaye akan shugaba kuma abin yana da mai tabarbare sai manzo Allah sai sun yi aike zuwa ma'azu bin Jabal annahum yaqawmunahu cewa lalle ne su tsaya su kare ma'ana su kiya mishi su mishi kalubale amma su mishi resiste kenan kamar yanzu yana so ya maka fada ko ya maka ya kashe ka ko wani abu sai ka dage akan ka maida akan abin da yake nihi ya maka shi ake ma mukawana ma'ana kasira su ba da kai haka su tsaya su yi mukawana su dage manzo Allah ya gane abin jaba wa yahmalu an-nas ala al-baqa'i ala al-islam ko manzo Allah ko sun ce ma'azi lalle ne ya dauki mutane ma'ana ya zaburar da mutane ala al-baqa'i ala al-islam cewa su tsaya akan musulunci kar su sare saboda shi ai shugaba a ko'ina ma in ya in ya dage ya yi zigi ya faɗi wasu abubuwa da jama'a shi yana ƙara masa ƙarfi balle shugaban duniya da lahira shugaban dukkan shugabanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin yana nan ya rikice ya tabarbare har an samu shugabanci a kan shi kan shi ma'azin jabal amma da irin wannan aikin da manzon Allah yi sai Allah mai shuya amma Allah ya gyara manzon Allah ya musu tsaya su mukawama kuma lalle ne ma'azin jabal ya dage ya zabar da mutane akan cewa kasiri da tsaya akan musulunci فقتله رجل يقال له فيروز sai Allah ya kaddara wani namiji da ake mishi fayru sai kashe wannan al'aswar da nasi kin wannan an tawaye أخبر النبي صلى الله عليه وسلم kuma wani ikon Allah manzon Allah sallallahu ya bada wannan labari أنه قتل الأسود العنسي ya bada labari yace an kashe wannan al'aswar da nasi nan قتله رجل مبارك kuma manzon Allah lokacin yana cikin rashin lafiyar shi ta rasuwa ya bada wannan labari yana daga cikin mutum ya bada labarin abin da yake faruwa a yau yace ai al-aswani al-musul nan yace an kashe shi wani yace wani namiji ne wanda yake mai albarka ya kashe shi هو في مرض موته eh wai lokacin manzo Allah yana cikin rashin lafiyar shi ta rasuwa قيل له sai aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ما هو رجل مبارك annabi wane ne namijin nan mai albarka wanda kace ya kashe al-aswani al-musul قال فيروز sai annabi ya ce sunan shi fayyuz sallallahu alaihi wasallam فتوفى رسول الله صلى الله عليه shi ke وسلم nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasu تلك الليلة a wannan dare in haula wa quwwata illa billah
هذا في 12 من ربيع الأول wannan an yi shi ne a cikin goma sha biyu da watan rabiul awwal وعند نهاية الشهر yanzu kuma a ƙarshen wata kenan bayan rasul manzon Allah da wasu kwanuka haka جاء بخبر من اليمن sai labari da ya zo daga Yaman أن الأسود العنسي قتل cewa katala ko fayruz cewa al-asul sun nan fayruz ya kashe shi kamar da annabi ba da labari sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم yawa kamar da manzon Allah sai sai ya ba da labari to wannan an ba mu misali guda kenan na jama'a ta farko wanda suka yi rikicin zamanin manzo Allah sun sai jama'a ta biyu wa musailimatul kazzab sannan akwai wanda ake ce mishi musailimatul kazzab shine wanda ya da'awa annabi wai shi sai shi shi annabi ne shi ya da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi mutum annabi annabi shi ma annabi ya ta shirme shi haka ayoyi na ƙarya ya dinga to sadda bil yamam to shi musailimatul kazzab ya yi rida a yamama ya fitar da musulunci a yamama وكتب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم sai rubuta laifin zuwa ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi من مسيلمة رسول الله wai a cikin ta sai yace wannan daga musailama ne manzon Allah na ƙarya إلى محمد رسول الله zuwa Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن الأرض بيننا نصفان to ka sani yake cewa yake cewa manzon Allah lalle ne duniya dukkan ta kamu ce ta ni da kai kenan rabi ya kamata mu raba ta daidai rabi eh, nisfin li, rabi nawa ونصف لك kuma rabi naka ta kadari wai shi shi ya fara faɗin kai shi ba san da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجاء رسوله إلى النبي صلى الله عليه shikenan وسلم manzannin shi guda biyu wanda ya aiko sai suka zo ga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam فقال لهم النبي صلى الله عليه sai وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu su biyun nan wanda musailama ya aiko أنتما تؤمنان بهذا؟
yanzu kun ba da gaskiya da wannan shirin da da wannan abin da yake faɗi قال نعم suka ce kwarai sun ba da gaskiya قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amsa Allah ya tabbata a gare shi yace لولا أن الرسل لا تقتل ba dan cewa ba manzanni in suka zo ba a kashe su akan ka'idar ladabi ta karrama babu in aka turo mutum ba a kashe shi لقتلتكما yace wallahi ba na kashe su
وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai rubuta mishi amsa من محمد رسول الله wannan risala daga Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam إلى مسيلمة الكذاب zuwa musailama mai yawan ƙarya ba musailama rasulullah ba ne musailama makaryaci إن الأرض لله manzon Allah sai sun yace lalle ne kasa ta Allah ce kaga bai ce ba tawa ce ni kadai ni ne annabi ya aiki ce mai da ta zuwa ba yace innal arda lillahi kasa ta Allah ce يورثها من يشاء yana gadar da ita ga wanda ya so من عباده daga bayan shi والعاقبة للمتقين kuma ƙarshe wanda yake kyakkyawa ya tabbata ne ga masu tsoron Allah manzon Allah sai karanta wannan aya
فلما توفى النبي صلى الله عليه to وسلم yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu أرسل أبو بكر جيشا sai manzo sai na abubakar ya aika waɗin runduna ta sojina قائده خالد بن الوليد shugaban su shaftin sojina wannan shine Khalid bin Walid babban bayakin manzon Allah wanda annabi ya mishi take cewa shi takobi ne na Allah wanda kullum tana tare فأتوه fa'atan sai suka zo فعصوه kuma suka yaƙe su فقتله sai suka kashe shi وحش ma'ana وحش Khalid bin Walid ya fa qatalahu wahshi sai wahshi ya kashe shi wannan musulmatul kazzab wahshi غلام ne wannan wanda kuka yi magana akan shi yawwa غلام متغم به wanda shi yaro ne ɗan gidan Maqamu bin Adiyyin الذي قتل حمزة wanda ya kashe amin manzon Allah Hamza kaga yayi kon Allah ai da ma da ya kashe sayyidina Hamza ya musulunta wanda dalilin shi ne aka yi sabkar da ayoyin yana ga kamar Allah bai amshi tuban shi ba har da kashe Allah ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim kuma ya musulunta yanzu kuma sai Allah ya mishi baiwa shi ya kashe wannan musulmi da kazzaba
الذي قتل حمزة في غزوة أحد eh wanda ya kashe sayyidina Hamza a cikin yakin Uhud فلهذا كان يقول shi ya sa shi eh, wahashi ya kasance yana cewa قتلت خير الناس ni na kashe fiyayyen في mutane الجاهلية a lokacin ina cikin jahiliya ma'ana kafin musulunta وشر الناس في kuma ni na الإسلام kashe mafi lalacin mutane fil islami lokacin ina cikin musulunci sai ke ma Allah godiya kenan wannan ta shafe mishi wannan يعني في جاهليته yana nufin a cikin jahiliya shi duk da ai lokacin da ya kashe Hamza ba zamanin jahiliya ba musulunci yanzu yana nufin shi tun da shiga musulunci ba kamar yana cikin jahiliya وإسلامه wa islami fihi kuma da yake a cikin musulunci yana nufin shi musulunci shi bayan ya shigo
لما كان كافرا to lokacin da ya zamanto kafiri هو الذي قتل حمزة shine ya kashe Hamza ولما كان مسلما yayin da kuma ya zama musulmi هو الذي a kan قتله musailama ta kaddam shine ya kashe musailama mai yawan ƙarya to wannan misali ne dai kenan na wanda suka yi ridda tun a zamanin manzon Allah ta wasan sai misali na uku akwai wani wanda ake kuma shi salaiha وتليحة eh kamar tasbirin talaha akwai kuma kula hatu هو أيضا shi ma تنبأ wai yayi da'awan annabci shi ma وارتد kuma ya yi ridda ya fita daga cikin musulunci وارتدت معه جماعة kuma har aka samu wasu jama'a ma suka yi ridda tare da shi wal iyadu billahi قاتلهم أبو بكر to sayyidina abubakar ya yake su فتعلب عليهم kuma ya samu rinjaye a kansu وفرت ليحة to shi zulaihatun nan sai ya gudu إلى الشام har ya zuwa sham وبعد ذلك bayan haka nan kuma رجع إلى الإسلام sai komo zuwa musulunci Allahu akbar adahu Allah sai Allah ya shirye shi ومات مسلم kuma ya mutu yana musulmi Allah ya tsare ba kowa musulmi هؤلاء الفرق الثلاثة to wannan jama'a jama'an guda uku ارتدوا في زمن النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam to su sun yi ridda tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai duka wannan cikin gaskatar da wancan aya ce wanda Allah ya ce in har kuka yi ridda suka suka yi ridda da su to Allah zai tsare jama'a masu sifa kaza to ga ta ana magana ridda wallahi Allah
وارتد في زمن أبي To بكر yanzu kuma bayan da sun manzan Allah sai sun sai aka samu su wanda suka yi ridda su ma suka fita daga musulunci a zamanin sai na Abu Bakar سبع فراق wajen gurb gurb wajen bakwai ارتد العرب جميعا larabawa gaba ɗayan su ma sai da suka yi ridda من من الشام tun daga ƙasar Sham واليمن har ya zuwa Yaman والعراق da kuma Iraq لم يبق إلا أهل مكة babu wanda ya saura a cikin musulunci sai mutanen Makka kadai a zamanin sai na Abu Bakar dalilin da kaga Allah ya jarrabe mutum da son zuciya to وأهل المدينة sai mutanen Makka da mutanen Madina su kadai suka yi saura cikin musulunci بسبب الزكاة eh dalilin zakka قالوا sai suka ce wai sai da hujjar su نقيم الصلاة mu mun tsaye da sallah ne, كما قال الله kamar yadda Allah ya ce a tsaye da أما الزكاة amma zakka فلا nun sab ba za a mana kwace ba sai ce wai kwace ne ma za a eh ba za a mana kwace ba amma da za ta kwace dukiyoyin mu قال النبي صلى الله عليه وسلم bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura الله قال sai suka ce ai abinda Allah ma yake a cikin sha'anin zakka خذوا من أموالكم صدقة sadaqatan ka riƙa daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka والذي خوتب wanda ake ma magana wanda aka ce ka riƙa daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka خذ ai sai mishi aka yi karika kun wanda aka ce ma haka nan cin zahaba wai ya tafi a kai لا shi ne aka ce ya yi amsa daga cikin dukiyoyin ku wata sadaka ya ce duk wanda aka ce ma hujjin nan yanzu zahaba bai da ya tafi لا نقي شيء من don أموالكم haka babu babu komai daga cikin قال dukiyoyin النبي صلى الله عليه وسلم bayan an yi sassan babu babu shi kenan zakka ta kare فقام أبو بكر sai sai na abubakar ya tsaya وقال ya ce والله لو منعوني ya قال ce na rantse da Allah da suka hana min koda da baibayi guda ne كانوا يدفع- يدفعونه إلى رسول wanda الله ba da sun zamanto suna ba da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لقاتلتهم عليه wallahi da sai na ya isa dalilin wannan da bai ba قال له عمر sai sai na Umar yace ma sai na Abubakar مهلا يا أبا بكر sannu sannu dai sannu sannu dai Abubakar ai sannu dai فقاتل من يقيم الصلاة yanzu sarki ka yaƙi wanda yake duk da ma dai sai na Umar a zamanin shi aka fara ta Amirul Mu'minin amma dai shi halifan manzon Allah shi ne farkon halifan manzon Allah eh sai na Abubakar da shi Umar kin da da Usman da Ali dukkan su halifan manzon amma wanda dai aka fara ce mishi shugaban mu'mini duk da jijiya su kansu wannan matsayin suke to Umar ne aka fara cin Amirul Mu'minin to sai dai ma Abubakar yanzu Abubakar ka kashe wanda yake tsaye da sallah ويشهد أن لا إله إلا الله kuma yana shirya cewa babu wani sarki abin ma bauta da gaskiya sai Allah وأن محمد رسول الله kuma ya shirya cewa Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال أبو بكر sai Abubakar ya ce إليك عني يا عمر abubakar ya yi fushi ba babban ajiyar nashi umar ya ce mashi to kai nisa da ni kamar ka sa mutum kan sai ne musamman da ni ya umar جبار في الكفر kai yanzu ka zama mai tsananin a zamanin kafirci kayan ka shiga musulunci خوار في الإسلام kuma ka zama to soko mai- mai mai tsoro ka zama to mai tsoro a cikin musulunci ka zama to jarumi a da kayan ka shiga musulunci yanzu kuma a cikin musulunci ka zama to mai tsoro والله لا yace أفعل yace شيئاً na rantse da Allah أبدا yace ba zan rarraba ba zan rarraba tsakanin sallah da zakka ba har abada ban na yarda a raba su الله يقول ai Allah shi da kanshi yake cewa أقيموا الصلاة wa atu zakka ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka
فتقلد سيفه وحده sai na Abubakar sai ya rataye takobin shi shi kadai قال عمر sai na Umar sai ya ce فلما رأيت الجد min Abi Bakar yace ka yayin da naga irin kokarin da na gani daga Abubakar naga da gaske ne alimtu anna hadha alladhi alayhi huwa alhaq sai na san cewa wannan abin da Abubakar yake akan shi kawai gaskiya ne tunda ya ga cewa kawai ko kowa bai bi shi ba shi ɗaya da takobin shi ya ga kamar da ta manzo Allah lokacin da za a ce a bisa bisa kan yace ko kowa bai bi zan bi kada قال عمر ka dinga yadda sahabban manzo Allah suke bin sawun manzo Allah wajen yin aiki da Allah shi ne fa babban amini shi kakkan a cikin sahabban manzo Allah Abubakar bai da amini kamar Umar amma anan kawai da ya gani sun samu sabani akan gane wani abu kuma ya tabbatar da irin gaskiyar shi da yake akan ta yake da irin zafafan magana da ya ga masu yin kenan wai dan in ma jin tsoron da yake in ma dalilin wannan ne dan ya falka duk da cewa shi ma istihadi shi ne ba wai tsoron ba shi ganin hujjar shi kaka za a yi kamar da kuma za Allah ce idan suka yi shaida cewa Allah ɗaya ne suka yi sallah suka bada aka mun ne ma sun kare shi na to shi gani yake kamar wanda yana yin sallah ya ya ya ya ya ya tsayanta Allah ai bai kamata ba a kashe shi to ya mun da cewa ai hadda zakka suna tare kuma fassara da Allah ma in ka sallah sai kawo shi ne shi kuma Abu Bakar yake to kawai ne ko da bai musu hana ne yana yake kuma ya rafe ko suka ga alama ko da shi ne yana shirin tafiya sayyidina Umar yake to shi kenan maka sallah qala Umar sayyidina Umar sai yake falamma ra'aytu al-jadd min Abi Bakr to da nake ko irin wannan kokarin daga Abi Bakar alimtu anna hadha alladhi alayhi huwa al-haqq sai na fara cewa wannan ra'ayin da yake akan shi shine gaskiya tsakanin karin hada al'amar fi to da Umar da sauran sahabbai sun kasance sun ki wannan al'amarin wanda Abubakar ya faɗa fi nihaya fil bidayati a farko eh, sun ki haka nan da fari wa ahibbu fi nihaya wa habbuhu sannan kuma suka so shi da karshe da suka gane gaskiya ne dama su haka suke babu wani kaza ma babu kiyaya ko kallon mace ma za daga ɗaya ya gane gaskiya daga wajen ɗan kawai sai sallah ba irin ta mu da kai rama kake wai so kake ra'ayinka kawai ka shi ko ba mu so wannan ba gaskiya ba ne فقاتل العرب كل من لم sai suka يقتل yaƙi larabawa dukkan wanda bai ba da zakka ba suke ta yaƙa shi na duka wannan kasashen da aka fi يقاتلونه حتى رجعوا إلى suka yi ta yaƙa su har sai da suka dawo zuwa sun yarda da ba da zakka لولا أبو بكر shi ya ce to ba an sai na abubakar ba لسقط هذا الركن da wannan rukunin kimshiki ai kimshiki ce zakka ko to da ta faɗi kan wancan lokacin Yo- su waɗanda suke ba su yi nisa da manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam dalilin rawa suka hana ina garin zan waye da tun an mance da ita ce ba dan abubakar da ya jajirce to da wannan rukunin na zakka da ya faɗi ولاستحفوا بالإسلام kuma da sun kaskantar da musulunci لهذا قال عمر to saboda haka nan da sayyidina Umar yace والله na rantsi da Allah ما ولد موجوda بعد الأنبياء afdal min Abu Bakar yace dan sallama duk da wannan zafafa magana da ya mishi yin Umar yace na rantsi da Allah ba a taba haifan wani abin haihuwa ba bayan annabawa ne wanda ya sayyidina Abu Bakar
ولولاه yace kuma Umar yace ba dan Umar ba dan Abu Bakar ba لارتد العرب جميعا da larabawa dukkan su sun yi ridda kawai saboda zakka
وارتدت فرقة واحدة في to زمن har yanzu ana ci gaba da bamu labarin jama'a jama'a wanda suka yi da wanda Allah ya bada labarin nan nasu shi yake to wata da firqatun wahidatin kuma an samu wata group guda wata firqa guda su ma sun yi sun fita daga musulunci fi zamanin Umar a zamanin sayyidina Umar زبدة بن الأيهم shine Jamrat bin al-Ayhan ملك وغسان sarkin Ghassan أتى وأسلم zawwa ya musulunta وسار مع عمر kuma ya tafi tare da sayyidina Umar إلى الحج zuwa hajji tare da Umar وكان يطوف بالبيت sai zama to shi wannan Jamrat bin al-Ayhan nan wanda da ai sarki ne kayan ya shiga musulunci don shiga musulunci ma kuma yana da sarautar tashi sarkin rasul to yanzu da ya zo haji tare da umar zai zamanto يطوف بالبيت yana kewaye ɗakin allah ويشوف غذاءه kuma yana shan mayafin shi ma'ana mayafin shi yana shan ƙasa وراءه bayan shi فوطأ أحد الصحابة sai ɗaya daga cikin sahabbai ya taka غذاءه wannan mayafin nashi وهو ملك متكبر shi kuma sarki ne mai girman kai فلطمه sai ya mari wannan sahabi
فشكى ذلك إلى عمر shi kuma wannan sahabi ya kai ƙara zuwa sayyidina umar فدعاه عمر sai umar ya kirawo shi فقال له ya ce mishi حكم الله القصاص hukuncin Allah mu a addinin mu ramuwa ake sai ya rama ma da kamar shi قال sai wannan sarkin ya ce القصاص ramuwa kuma أنا ملك ni fa sarki ne وهو سوء su سوء kasu shi kuma ya ku bayi ne kamar mu a haka da ake ya ku bayi amma wa ma'ana kaskantattu mutane kaskantattu mutane da ba manya ba su ake masu ba ya kasu min eh, eh, eh, eh, ya kasu min ni shi ne zai rama daga ni ni ina sarki shi na ya ku bayi قال له عمر sai sai na kare shi ma wannan sarkin ليس هذا في الإسلام ai wannan bayanin da kai a musulunci babu shi mu a wurin babu irin wannan bambance bambance الإسلام استوى بيننا musulunci ya daidaita tsakanin الملك والسلطة da sarki da kuma sauran amma mutane duka daidai suke a wurin Allah وحكم الله القصاص don haka hukuncin Allah kawai ramuwa ne za a yi sai ya rama ma a kan shi قال له sai sai sarki ya ce ma wannan wanda aka mara أعطيك مئة من الإبل to zan ba ka raƙon yi tafi ولا تقتص منه kakkara ma a wuri na mara قال الرجل sai wannan namijin ya ce أنا أقتص فقط yace ni kawai ina rama yana ai ka ga huskar kalli daɗi da yake ba to قال shikenan sai sarki ya ce أعطيك ألفا من to الإبل zan baka raƙumi dubu ولا تقتص مني amma kar ka rama da gani أنت نظر رجل sai wannan namijin ne ya hane shi bai amsar raƙumin dubu ma قال عمر sai na umar ya ce لا بد أن يقتص مني to tun da bai raba kawai dole ne sai ya rama wannan marin da gani فقال sai sarkin nan ya ce يا أمير المؤمنين ya kai sarkin mu ne أمهلني قليلا to ka mun shinkiri ɗan kaɗan Ina da ka mun hanyar zuwa gobe فأمهله عمر sai sai na umar ya dakata mashi ya shirin shi ففر وارتد sai ya gudu ya yi rinda wa ya zubi Allah ya sadaka a fili dalilin ka a fuskar shi ma malauke kiyaye قال to shi kenan sai ya ce shi wannan sarkin da ya rinda ديني يشفي بين الملك والسوقة wai addinin da ya sauyi yake daidaita bayanan mulkin suka yana daidaita tsakanin sarki da yan bayi هذا دين لا يرتد ka wannan addini ne wani shi bai raba da shi هذا هو الذي ارتد في زمن shi عمر ko bai san ba bai ba adalci musulunci da kanshi yana fifita shugabanni akan wanda ke kan sarki amma a sha'anin kisasi ko na hukunci ko na ba nan da kuma rike ke ne ba abin ba ba wai ana nufin da ko sarki ya shigo cikin hukunci bai da matsayi ko ba ko alama ai cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya zamanto menene ake cewa yurimu karima kullu qawmin ko wa alaihi wali manzon Allah ya zamanto yana girmama shugaban kowace jama'a kuma a kan sai yake shugabantar da shi da a ce wata jama'a za su zo da shugaban su to manzon Allah sai ya bambanta wannan shugaban da su don su san muhimmancin shugaba da kuma girmama shi yana shugabantar da shi a kansu To, amma wajen hukunci da haƙƙi a a wannan babu shi ai manzon Allah shugabanci ne ba a kai ya shi tare tana fata amma da wata fata mata sai sai sata ana nuna aiki hannunta ana ta neman ai gyara a wurin manzon Allah annabi da ya rushe ya rantsa ce wallahi ba wannan fata ta ku ba ko fata mata bintu Muhammadin sai sata sai na yanke mata sallallahu alaihi wasallam to
والله والله أخبر بهذا قبل وقوعه kuma Allah dama duka ya bada labarin dukkan wani abubuwan gabanin sa abu يا أيها الذين آمنوا eh shi ne mun karanta ta alhamdulillah Allah kiyaye mu. shi yasa ƴan uwa abin da ya kamata a lura da shi har kullum ƙarshen abu shi ne ake so yake har kullum wannan wanda sun musulunta ne a zamanin manzon Allah sun sama sun ake masu haɗu sun musulunta sun ga manzon Allah kuma a zamanin manzon Allah sun sama duk da cewa tana wasu kuma eh, ba su cika matsayin sahabban ba amma a zamanin annabi dan cika matsayin sahabi sai mutum ya zamanto ya musulunta ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga annabi ɗaya daga cikin uku wannan ya rubuta mutum ba sahabi bane dan akwai jiwa wanda a zamanin annabi ne musulmai ne amma ba sahabbai bane ba su ga annabi ba saboda sun musulunta gabanin su game da shi Allah ya mashi rasuwa an tura wani sun musulunta a wurin shi ana samun wani to amma wai a ce ma ko sun zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai matsayi ne wanda yake babba amma ga yanda karshen shi ba haka kuma darasi na biyu shine girman kai da kuma rauna ya kamata wannan abin ya zame mana darasi yan uwa wallahi ne sanke su dukkan nisanta shi fa wancan girman kai ya ja mishi ya gani da ya sha marin nan gwanda ya bar addini su kuma wa'annan rawwa ta ja musu suka ga da su ba da dukiya gwanda su yi ridda duk da cewa an yaki wanda Allah ya sa darman su komo sun komo don haka kar mu dinga yin girman kai girman kai ko ba wani abu ne an ce ba wai sai ka nuna ba ka zo ka ce ni na fi kowa ko kuma kana wulakantar da mutane duk da cewa shine girman kan mutane amma ko da ma kawai a zuciyarka ka dinga rayawa cewa kamar ni ya kamata a mun kaza ko kuma kamar ni bai kamata ba a mun kaza wallahi shi ma nau'i ne girman kai bayan Allah sun ga sun wanke wannan duka da zuciya su su ba su ganin fifi ko gami da su akan sauran mutane hasali ma ba wai su ga cewa daidai suke da mutane ba gani suke cewa mutane sun fi su to duk mutumin da bai kai irin wannan matsayin ba har yanzu akwai saura da haka ne kokarin su ce mun wanke girman kai kar mu bari ko kaɗan ya zama a ciki manzo Allah sun san cewa yayi ko da daidai zarra ne ke da koshi a cikin zuciya wanda rasul billahi to irin wannan zuciya mutumin wannan zai shiga aljanna wanda ya zama to haka kuma rawwa rawwa tana ka abubuwa da yawa ai a wani a wani a wani a wani hadisi manzo Allah kita ku yi na kiyashe ku da rawwa rawwa ita ce ta dauke wanda suke gabanin ku har suka dinga zubda shinanan su kuma suka halatta abubuwan da aka haramta musu tunda dalilin rawwa ne sarki ya ki ba da sadaka Ko in ma- mawadaci akwai ya ki ba da sadaka ko ya ki ba da zakka ko ya ki taimaka ma talakawa yanzu wannan talakawa wani ɗan bakin ciki ya ishe shi imani ya ishe shi yana iya jirawa ma ya kashe shi kwashi duki kenan ka gani wannan dalilin rawwa an zuta shi ne kamar da annabi ya faɗi kuma dalilin rawwa an halitta abin da yake wanda yake haram da haka mutum kuma haka take zaka ga mutum bai son yin kyauta absiniya to ladabtar da zuciyar manzani kuma kowa daga cikin yana so a bashi manzala kuma yayi hani da irin wannan abu shine man'an wa hadi ma'ana hani da kuma kawo kai baka san badawa amma kana so a baka wannan bai dace ya kamata mu dinga ba da kyauta saboda wani ikiti ne wanda Allah ya yi shi ya tsarkar da shi a cikin aljanna kuma ya ba da rishin shi har ya zo nan duniya wanda yake da kyauta to ya yi riko da ɗaya daga cikin wannan rishin har ya tsara shi zuwa aljanna banda wasu fa'idodin ta wanda annabi ya tafaɗi sadaka tana maganin bala'i tana maganin musiba tana maganin maki ko masharrin makiya ma ko na wannan ai haka da yin sadaka suna kallon ka hindi su ta jin haushi babu yadda suka yi wallahi sai kana da kyauta makiyanka babu yadda suka yi to kenan mu zama to masu yin sadaka masu yin kyauta mu dinga ta kuma dan Allah matukan mun yi ba a ce kai abin da baka iya ba amma abin da zaka iya kar ka hana maka kar ka yi ta tayar dukiya kana ce ina da miliyan kaza ina da kaza ba ka da su in dai ba kashe su ba kai tunda barin su zaka yi na wasu annabi ce wannan na magada ne amma abin da kar zai ka gabatar da shi ka ba da sadaka ko kai taimako ko kai zakka to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ne naka tunda ladan ya riga ya tabbata gare Allah ya samu dace wai saura minti da ya kare nan rashin yarda wayan ne wanda suka ce sun gano daga cikin alkur'ani ko
eh kwarai ba ina eh tawilin da suka ai mummunan tawili mummunan tawili shi ai tunda sun ce wai abin da yasa suka hana zakka Allah ya ce ma manzo Allah sallam ka dauka amshi daga dukiyoyin su da sarara sai suka ce to hud kuma a larabci aka ce hud ai da mutum guda ne suka ce kuma annabi ake yin sallallahu alaihi na haka tunda ya tayi basu ba kuma ai hakika na abin ba wannan bane rawwace shi yanzu ai ko mutum bai da gaskiya ya nemi ya kawo hujjoji ko na abu ya faɗi ko da na ƙarya ne kuma a kaddara ma cewa kamar ijtihadi ne suka yi suka yi tawili ai tun daga shugaba wanda shi ne wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole in ya kara an shi bar nasu ko kenan sun yi cewa ashe ba mu gane ne tun daga abin da sarki ya faɗi Abubakar shi kenan ya kamata mu sallama to tun da ku har Abubakar ya ga musu na ce kuma aqimu salata wa atu zakata ga tun suna tare eh mana aqimu salata wa atu zakata ai kaga shi ma umarnin Allah ne kenan wannan shi ma a iya musu raddi a ce to ai ga abin da Allah ya faɗi to kenan abin da Abubakar ya faɗi shi ma Abubakar ya haɗa wannan ne kafa hujja yace wallahi ba zan iya rabi sallah da kuma zakka su waɗannan abubuwa ya an wasu abubuwa ne wanda ba su rabuwa bin Allah da biyayya ga uwaye yin sallah da kuma zakka kenan in aka ce Allah ya ce menene wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu sai ce wa bil walidayni ihsana sannan kuma wa aqimu salata wa atu zakata sannan kuma aqimu Allah wa aqimu rasul wannan baiwa wanda yake zai dauki guda a cikin shebar guda wallahi Allah zai amsa duk bin da kama Allah kabar manzon Allah Allah ba ruwan shi duk bin da kama manzon Allah kabar Allah Allah ba ruwan shi duk irin sallar da kai baka bada zakka Allah ba ruwan shi sallar ko kuma duk irin bada zakka ka baka sallar dole sai suna tare haka kuma mutum ya ɗayan da Allah ya bi uwaye shi kenan duk irin bin Allah da in yana mai saba ma iyaye shi Allah ba zai rabar shi har ma ta ce annabi ya ce ridan lahi fi ridan walidain da sukhtuhu fi sukhtihima yardan Allah tana nan cikin yardan uwaye kuma fushin Allah yana nan cikin fushin uwaye wanda Allah ya yi
to a wata mu ina ganin ta rage ta kare sadaqallahu azim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين
da ‘yan uwa muna ta dai ƙara nasiha kawunan da ba da tafiya a cikin wannan wata wanda yake mai albarka da yake insha Allah ko dai Allah kuma Allah sa muna da lafiya za mu sake dawowa yi magana a cikin kwanuka goma na ƙarshe amma ko da ma ba ba zancen kwanuka goma na ƙarshen ba to dukkan shi dai wata Ramadan wata ne wanda yake mu kula da shi muhimmin wata wanda a nasu kuma yake shaharun azimun mubarak wata wanda yake mai girma ko mai albarka kun da gada alhamdulillah ya ta ramadan ya kusa zawa yanzu ga yana mun kwashe wajen kwana goma sha tara kenan abin da ya saura kaɗan nan dan haka gudu ne yake waye gari za a shi kenan a ce kuma ya ƙare to ayi kokari mai kokari ayyukan alkhairi mai tayin ayyukan sharri mai tayin santos ambaton Allah mai tayi mai ta roƙon Allah aljanna mai ta roƙon Allah kiyayewan wuta sannan kuma mu yawaita yin hailala da kuma istighfari kamar da muka faɗi wajen farkon wata wannan wasu fasal ne ɗabi'o'i ne wanda manzon Allah da kanshi ya mana yace mu yawaita yin su yace ɗabi'un biyu in kuna yin su Allah zai yarda da ku ɗabi'un biyu kuma ba ku da wadatuwa ma gani da su to wannan na hailala da istighfari shine wanda in muna yin su manzo Allah sun yace za mu yakkar da Allah ma'ana za mu sa Allah ya yarda da haka kar mu wance da wannan ka san halin mutum yana da mantuwa sai ka an fara kuma sai a bari to a yanzu da kuma sauran kwanukan wannan na goma wanda insha Allah gobe za mu dawo mu ƙara magana akan su to a ƙara ci gaba da abubuwan da aka fara na farko na hailala da istighfari da sauran azkari sannan addu'a to annabi ya ce wannan abun biyu ba mu da wadatuwa magani da su mu ta roƙon Allah aljanna ko muna neman tsarin Allah daga wuta to wannan jin ya kamata mu dage akan su daga sannan duk wani abu wanda yake na alkhairi wanda ya kamata mutum yayi na tausayawa da taimaka ma bayan Allah wanda ake ta lillim kalala sai mutum ya tantance lokacin ƙara ragewa ne kuma ƙara tafiya ne ke duk ibadarka ta a ta farilla za a lillimka maka ita sosai duk ibadarka ta nafila za a baka ladan farilla to ga irin dai abubuwan da suke ana lillimkawa kai an ce a watan Ramadan ba a samun lahaza guda ko da kama a ce kibta ido guda ko sekon guda wanda Allah bai sakar da wani sabon alkhairi ba wanda ya bambanta da wanda ya gabata tun daga farko ta har zuwa ƙarshe kullum haka ake shi yasa aka ce a yawaita alkhairi kuma a yawaita yin alwala ko da ka warware a sabon ta yinta ko da ma ana da kin yin sallolin amma dai ana so mafi yawancin lokacin ka a cikin Ramadan ka zama to kana cikin tsarki dan abubuwan sun fi dacewa da mutane waɗanda suke masu tsarki to Allah ya samu dace Allah ya ci kamar ganya Allah ya kyauta karshen Allah ya dukkan bukatu bi jahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin sada na insha Allah za mu sha karshe bi salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad karanta kul wallahu uku da bismillah salatu fati uku hadiya da mahaifan da marabin ya musulmi Allah sada musu karanta alamar shahada da za'a Allah biya dukkan bukatun da cikin su Allah ya shiga mahaifanmu Allah ya kyauta karshenmu Allah kiyaye mai kiyaye imanin Allah kiyaye mai kiyaye kasanmu wannan fitintunu da wannan tashin hankali da muke ji daban-daban da tsadar rayuwa da rashin mai da talauci da rashin abinci da duk abin da ya tada mana hankali a Nijar da dukkan kasashe Allah ka wani maganin shi da al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tashin hankali da muke ji na Falastina bayan Allah abin tausayi wanda ba su yi komai ba ana ta zalunta su ana ta kashe su Allah ka zamanto mai taimako gare su kuma dukkan musulmai dan daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suke neman aure Allah ya basu waɗanda suke neman karatu na Muhammadiyya da na boko Allah ya basu masu yin aiki Allah ya albarka a ciki masu yin sana'a Allah ya albarka a ciki masu yin kiwo da dukkan sana'o'i duka Allah ya albarka a ciki Allah shiri mai shiri zuriya mu kuma Allah ya dakatar da mu zuwa abin da yake so yake yarda da shi da annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alim shahada da ja كان فاتحة لصلاة الفاتحة الله عمسها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صجر الدنيا في أعيننا وأزم جلالك في قلوبنا ووفقنا لمرضاتك وأمتنا على دينك وطاعتك يا الله الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجد لا يكون في وقعت بك إن شاء الله رب الله ما شاء الله السلام ورحمة الله وبركاته